اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا a ci gaba da karatunmu a littafi na nabiyur rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne a yakin badar ko da zuwa badar yakin badar mun karanta abin da malam ya kawo dangane da musabbabin yakin badar ko manzala ya fita ne domin a yi ɗauki fansa ko a rage asara dangane da abin da ƙurin shawa suka yi wa suka yi wa muhajirun a garin makka na kwace dukiyoyinsu da mallake gidajensu da kuma sauran kadarorinsu za ku ga labarin umarni tunda an ji labarin ayarin fashakin su zai taho daga ƙasar Sham zuwa Makka kuma zai zo ta jikin Badar to a je a kare su don a kwaci wannan dukiyar ma'ana a rage asara akan watan suka yi mutane daga baya kuma sai shi shugaban tafiya ya samu labarin cewa ga abin da yake faruwa don kamar da za su tafan tarihi wanda ba wannan ba suka ce da abu su ya samu labari cewa manzan Allah ya fito da mutanensa za su tari ayarin fatakensa a matsayin shi ne madugu ko shugaban tafiya ƙarƙashin jagorancin mutane a ƙarƙashin mutane arban da ke tare da su ya zo dab da bazar umma amma sai bar ayarinsa a can gefe bai shigo asalin filin bazar ba inda wannan rijiyar take inda mun faɗa a baya malam ya kawo cewa asalin bazar sunan wata rijiya ce ko wanda wani bawan Allah ne suna Badar ya tona ta ake danganta mar rijiyar kuma ka ba filin sunansa to sai ya bar ayarinsa a can baya wani wuri ya taho shi kadai dan ya zo ya gani wannan filin Badar din tunda shine hanyar da zai zo ya keta kuma nan ne akwai ruwa tunda akwai ruwa a cikin Sahara ta yi a samu waɗansu mutane da za a samu labari a wurin su na fata an gane tunda lokacin ba waya ake da shi ba dole sai an samu ta ji labarin da yake faruwa. Da ya taho sai ya hangi waɗansu mutane guda biyu da raƙumansu. Sai ya ɓuya. Bayan sun gama abubuwan da suke a bakin rijiya sun tafi sai ƙara su bakin rijiya. Domin yana ganin cewa mai yiwa waɗancan mutanen da yake hanga ya tafi yanzu nan ta yi musulmai daga ƙasar daga garin Madina. Suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan sun juya baya sun tafi. sai ya tambayi waɗanda suke bakin rijiyar da aka bar su a wurin ya ce kun san wa'ancan mutanen suka ce ba mu san su ba a wata ruwaya da kenan ko a wata ruwaya kuma bai tambayi kowa ba sai bayan su bayan su yi nisa yace ta bin bayan su a hankali har nisa a yaje gurin da raƙumin su suka yi kashi sai sauka ɗauki kashin raƙumin su bincika cikin kashin sai ya ga cewa kashin raƙumin akwai wata irin ciyawar da in ba a madina da yankin ta ba a samun irin ciyawar a ga sun kwarewa ce sai gane cewa to waɗancan mutanen musulmi ne mutanen muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam na fata an gane aka ce a wata ruwa kuma a cikin kashin raƙumin sai ga har ƴaƴan dibino wanda tabbatar cewa wannan irin dibinon na garin madina ne da aka sai ya yi maza ya dawo cikin azama ya gaya mutanen ka so lalle ta labarin da ya samu cewa an fito da mu a tare ya tabbata daga sai gaggawa ya canja hanya daga nan a madadin ya biyo gadar sai waccan raunin hanya da muka ambata a baya ya gefen teku kuma ya sulale har ya zo garin Madina ina ba ta an gane to wannan kenan to bayan magana ya tabbata cewa yanzu ya samu labarin kuma Abu Sufyan ya riga ya canja hanya Qurayshawa sun fito daga garin Makka a cikin shirin yaƙi na musamman da akalla jarumai masu tarin yawa amma lokacin manzon Allah bai san adadin su ba sallallahu alaihi wasallam bayan mun karanta a baya cewa ya nemi shawarar sahabbai ko to ga abin da muka fito yi amma yanzu kuma ga sha biya zama yaki za a yi yanzu ne kuka gani za a yi mun karanta satin da ya gabata za mu je mu yakin ne ko ko komawa gida za a yi ko me ya kamata a yi al-muhajirun suka bada shawara ta ba wa manzon Allah abin da damar yin ayin zarta da duk abin da yake so su suna tare da shi to sai karasa ku dai ban shawara ya ku mutane sai shugaban ɗaya daga cikin shugabannin mutanen Madina Sa'ad bin Mu'az sai gane cewa manzon Allah yana so ne ya ji ra'ayin mutanen Madina tunda yanzu ya ji ra'ayin mutanen al-muhajirun wanda su ne asalin mutanensa ya ce ya manzon Allah me yiwuwa kana son jin ra'ayinmu ne ko ya ce kwarai da gaske ce to ai mun riga maka alƙawari tun farkon haɗuwar mu da kai da muka yi imani da kai cewa za mu ba ka kariya da dukiyarmu da rayukanmu duk abin da ba za mu so ya same mu ba ba da kuma ba su kuma sami ƴaƴanmu to kai ma za mu ba ka kariya game da wannan ko da za mu mutu haka da haka duk abin da ka ga dace ka zartar kawai za mu bi idan ka ce a je a yaƙi za mu je mu yaƙi in kai ba ma yaƙi ba ko cewa kai da keta ce ku za mu keta ana babu gudu babu ja da baya Allah ya yi murna ya ji daɗi da wannan shawara da ya bashi yanzu an gama tattara shawara ga baki ɗaya ko tunda asalin wanda suka zo da manzon Allah mutanen Madina sun fi yawa a cikin tawaga yanzu ya ji shawarar mutanen Madina cewa su ma lalle za su yadda a yaƙi bayan almuhajirun yanzu ne ya kamata ya yi shine ba za a je kuma aka yaƙi haka kawai ba dole sai an nemi security report yaya ne adadin su abokan gaban kuma suna da ƙarfi kamar nawa kuma su nawa ne me makamansu ya ya kamata mu na fata an gane da haka sun lalata to yanzu tun da an yanke udurin za a je a yaƙi ya sa su ɗansu mutane ya su ku tafi bakin rijiya can wurin badar ɗin kenan ko domin a nan dole za a samu wani daga cikin matafiya sai ku samu wani labari a gurinsa ko kuma ta yi su kudin shawar su turo ɗan aiki da mu musu ruwa a cikin sahara to zai taho wannan rijiyar ne neman ruwa to sai ku kamo shi a zuwa da labari na fata an gane bayan ya tura su kuma sai ya ce shi a karan kansa ya tafi su zan babakar ya tafi kuma tashi mu tafi mana bayan ya tura aiki a je amar kuma shi karan kansa bai zauna ba a matsayinsa na shugaba sai tayi shi ma ya kama hanya suka bi ta hanyar daban da ba ta waɗancan da ya aika su suka bi ba dan dai a baza hanyoyi ko an samu labarin makiya na fata an gane haka kuma aka yi su waɗancan da ya tura suka zama bakin rijiya dan ko sa riski wasu daga cikin yaran kure shawara da aka turo su neman ruwa sai ko suka yi sa'a suka kama mutum biyu a cikin su ko waɗansu adadin mutane da aka turo su nemi ruwa a kure shawa suka taho da su sansanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma tafiyar da yi sallallahu alaihi wasallam shi da sallama bakari suna cikin da zan gaba da dattijo sai manzon Allah ya yi maza ya yi gaggawa ina ba ta gane saboda ƙa'ida shi ne in ka fara yi mutum magana kaga dole shi ya saurare ka ya ji me kake faɗa kuma baka amsa amma in shi ya fara ma shi ya tambaye ka dole ka bashi amsa ina ba ta an gane da saboda ya taraf ya ce babar tijo daga ina ya ce a daga gari kaza nake ya ce kai ka san girman jejin nan ko da halayen sai na san hanyar nan sosai kuwa sai su ka ji labarin Muhammadu ya fito da mutanensa don za su yi tare ayarin Qurayshawa yace tabbas za samu labari yace yanzu kana ganin suna ina yace na ji labari za su fito ranar kaza ga watan kaza in sun fito a wannan ranar kuma suke tafiya ba su tsaya ba ko kuma sun yi zango ne kawai guda ɗaya ko biyu to yanzu haka suna daidai guri kaza kawai sai faɗi gurin da manzon Allah ya sansani a gaban ƙwararre ne kenan ya san jeji kuma ya san tafiya ya san halin fataki sai ta mace kuma to yanzu shi kuma kudin shawa ba ita su ma samu labari sun taho in har su ma ba su tsaya ba daga da suka fito to a yanzu haka suna daidai guri kaza to haka sun Allah ya auna labarin da ya ba shi game da su din da bai san su suwaye ba ya kanka kuma da cewa suna guri kaza din to sai Allah ya gane cewa kudin shawa yanzu ne yiwa su ma suna da guri kaza na ba ta an kare to sai ci gaba da tambayarsa to sai aka yi sa'a da cizon kuma zai tambi manzo Allah in zai tambaya sallar da ƙara mata tambaya dan kada ce ku duk su waye a ga manzo Allah baya yin ƙarya dole zai ce ko yawa to sai aka yi sa'a a madadin yace ku su waye sai ya ce musu ko kuma daga ina yace su zara ko kuma daga ina ma'ana ku ɗan wannan ƙabila ne ku su wane ne suna ce masa na hannu mai ma to akwai ƙabilar laraba da kata musu banu ma a sama sai tsohon zai ɗauki abubuwa guda biyu ko uku na farko dai mazala ya faɗa masa mimman antum yace mimma ko a kuma haka Allah ma faɗa game da hada ko fal yanzur lil insani mimma kulika mimma in ku daga ruwa ko daga ruwa aka halice mu shi haka yake nufi shi kuma ɗauka cewa waccan kabilar banu ma aslama da ake so su banu ma aslama din nan me yiwuwa su yan kabilar ko kuma ɗauka su a daga ruwa to ko ɗan ruwa ne ko aziru ne haka an bar a cikin wani tunani da nazari kafin ya numfasa sannan na ta wace mun gode ya kama hanya domin ya samu yanzu abin da yake bukata kuma da ya jawo sansani sai samu cewa an samu wa'yancan mutane guda biyu ko mutane adadi na waɗansu mutane daga cikin tawagar shawa sun taho ɗiban ruwa a rijiyar badar sai tambaye su ku adadin ku ya kai nawa ya ce wallahi ban sani ba amma dai muna da yawa saboda bawa ne kuna da yawa eh to sun lalaye wani lissafi yace kullum a tafiyar taku raƙumi ne ake yankawa ku ci yace ana yanka raƙumi tara ko goma ita kuma duk ku cinye da ya duk sai a cinye tun lalla gaya daga sarki ɗari tara zuwa dubu ɗaya sallallahu alaihi wasallam na fata an gane haka duka wannan ne ƙwarewa ce a gurin jagoranci sallallahu alaihi wasallam da wannan ta tattara bayanai yanzu ya gane adadin abokan gabansa sun kai ɗari tara zuwa dubu ɗaya sannan kuma ya ce raƙuman hawan kulawa ya ce ai sun kai raƙumi ɗari shida da dawakai nawa ya faɗa da za samu wani abu da ake so na rahoto game da abokan gaba da haka yanzu a san shirin da ya kamata a yi bayan mazana ya ƙara so wurin da ya kamata ya tsaya sai ya sansani sai wani sahabi ta masa ya manzan Allah wannan zaman da muka yi a nan umarni ne Allah ya baka ta mu zauna a nan ko kuma kai ne ka ga ya dace ka zaɓa sai ce a ba umarni Allah ya bada ba saboda na ga kamar ya kamata mu sauka nan yace to in dai ba umarnin Allah bane ni ina ba da shawara kar mu sauka nan saboda yaki zali dan ko bai dace da yaki ba inda mun muka fara zuwa filin badar a badar din da akwai ruwa ga rijiya ga kaza to mu je dukin rijiyar dukin ruwan ko ba yi bane kaga kan da koda ana ta yaki jirgin tsire buga ruwa gefen mu za mu sha ruwa daga an samu Allah dai an san dai ruwa hidda da wata adam galibi amma da a ce ruwa ya kare sai an tafi neman ruwa shi ma ko bala'i ina a cikin yaƙi to za mu da mu ƙara sakan sai mu samu wani bes sai mu zauna sai da su suka buƙaci ruwa sai dai dole sai a ce an zo kusa da inda nake kuma haka muke da iko kenan kuma mun samu gun da ya zama mun dace da yanayin da nake ciki sai za ka karɓi wannan shawara sallallahu alaihi wasallam kuma ka je ka zauna a gun da ya dace suka sansanin su to wannan shine a sake ta dan so mun taɓin yadda za a fara yaƙin ina ba ta an gane wannan shi ne ta samu karanta darasin da malam yake so mu koya a nan kafin mu je gaba an koya daura mana abin da ya kamata ko malam ke cewa bin da wuta da mauki daga cikin darasin da ya kamata a lura da shi a wannan abin da muka da kafin da ya gabata da cewa manzalla ya fito a yanayin ba dan a yaki ba daga baya a bai zama nan yaki za a yi kuma yayi bai ba da umarnin kaɗai a tafi yakin ba sai da mu shawarar sahabbansa kawai da muka ambata ko to daga cikin abin da ya kamata a ɗauki darasin jimalan ya ce abu na farko hadal mawqif al-azim bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yusalu gasu wafa'i wal bil uhud yace wannan abu da ya faru babban abu ne mai daraja da ya faru game da manzon Allah wanda yake nuna mana ne cikakken cewa matuƙa a gurin take alƙawari da kuma take amana da ka ɗauka saboda manzon Allah da ya taho da mutanen Madina da san kan ya zo da sun masa alƙawura da cewa za su ba shi kariya da rayukansu da dukiyoyinsu. Na fata an gane, ya san da alƙawarin, amma yanzu an riga an baro garin Madina. Domin sun faɗa mar a cikin maganar su cewa tun a can kafin a zo Madina ko suka ce matuƙar dai kana zaune a Makka to ba wani abu da za mu iya yi ma na baka kariya inda garinku ne mutanen kai. Amma idan ka dawo garinmu to lalle duk wani abu da zai same ka za mu kare ka insha Allah ba wanda zai iya taba ka muna cikin garin Madina sai ba an gane to yanzu kuma ga Allah da Madina amma an fito wajen gari za a je yaki abu ya zama yaki to dan mu zalla tabbatar da cewa suna kan alƙawarin su ko kuma sun tsaye da magana cewa kadai in manzon Allah na zaune a cikin Madina ne za su ba shi kariya amma in ya fito wajen gari ba za su iya ba shi kariya ba ko an su masana da wani zai zai ɗauka wani fasara da haka sai yake so tabbatar da a kan wani ra'ayi su shi ne ne mutum magana ta bakin su kuma suka tabbatar da cewa a ai su inda inda ya riga dawo Madina ya hijira daga nan har a koma ga Allah duk abin da zai samu zalla za su shiga ai da su sai da irin su ya kare kafin a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa kalamul mawasiq yana nuna mana cewa mutunta an daura da akai faqad kana harisan ala ma'rifatu ra'ayil ansar manzo Allah ya himmatu ya fadinci sosai akan ya san menene ra'ayin al ansar tunda ya ji ra'ayin al muhajirun na ba ta an gane ai mun karanta ba ko sai da ta tambaya sai da Abdullah Bakar sai ya ce gashi gashi gashi ya zauna sai ya tashi kuma da tashi sai ya tashi duka ne al muhajirun kuma sai ka rasuwa a shiru ilayya ku ba mu shawara ya manufarsa yana son jin ra'ayi na al'ansa kuma hakan aka yi ƙarshe sun ɗauke wutan da kome wasu rage da tun babu ne yace fa za ka sanar da ma'ahu domin a cikin tawagar sun fi kowa yawa sun fi al-muhajirun yawa to yana so ya ji su ma suna kan ra'ayi irin na al-muhajirun sun yadda a je a yaƙi ko a mutu ko a nasara ko ko ya ake ciki ya ce mun ladina baya uwu fil aqaba su ne kuma suka masa mubaya'a a cikin aqaba din da makaranta baya ko suka masa al mubaya'a akan me akan za su taimaki addinin shi su taimake shi iya rayuwar su wa kanar da ya atum lahu ya qawluhum suka ce manzon Allah da ya masa mubaya'a ya rasulullahi ya manzon Allah inna bura'a min zimmatika hatta su ila diyarina suka ce mu fa a yanzu duk abin da zai shafe ka a garin Makka ba za mu iya hanawa ba ba mu da ikon mu kare ka a garin Makka amma za mu ba ka kariya cikakkiya in ka dawo kasar mu ka dawo garin mu ko eh yace fa idza rahita fa anta fi dimmatina lam na'uka mimma lam na'minhu abna'ana wa nisa'ana suka ce in har ka dawo garinmu to za mu ba ka kariya mu kare ka daga dukkan irin abin da za mu kare ƴaƴanmu da matanmu ma'ana duk abin da ba ma so shafi iyalinmu to ba za mu bari shafe ka ba yadda mutum zai iya tsayawa tsayin daga har ya rasa ransa akan kare mutuncin iyalansa in dai mutumin kwarai ne suka ce za su manzan Allah irin wannan ko ma kare akan haka sallallahu alaihi wasallam فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه في المدينة من هو من أدوه saboda Allah ya ji tsoron cewa kar fa a ce su maganar al'ansar din can ta takaici ne kadai sun yi alkawari za su kare manzon Allah kadai idan an kawo mara hari a cikin garin Madina amma in an kawo mara hari ko kuma na tafi yaki a wajen Madina su ba za su ba saboda wacce magana suka ta farko za ta daukan fuskokin nan guda biyu ina da bata wata bata tafsiri ba ko suka ce mu matakar kana garin Makka ba wani abu da za mu iya yi saboda ba garin mu bane ba mu da iko a ciki amma idan ka dawo garin mu to za mu kare ka daga dukkan abun da ba ma so samu ƴaƴanmu da matanmu idan ka dawo ina garin mu yanzu kuma za shi abu ya faru yaƙi za a yi amma ba a cikin garin Madina ba a wajen gari ne. To sai ke tsammanin cewa kar fa alƙawarin ki ɗinkin ya take tun da kai a garin Madina. Za ka sai ka tabbatar musu ya ji menene fahimtar su me yau kuma alƙawarin su wancan su bayyana shi a yanzu. Shi ne sai ke rika maimaita tambayar cewa a baya shawara ɗin. Wa an yasa alaihim an yasira lauƙi ko an yasira bihim ila adu min biladihim. ko ya ɗauko ya gana ganin cewa kamar ba za su iya shiga a tafi da su a je a yaƙi wani abokin gaba wanda ba a garin su yake ba za ka take neman ra'ayin su ya ce wa ha za ga su ya fawo bil ahad wannan ko abu da manzon Allah yayi shine kaiwa matuƙa kurewa a gurin tuka alƙawari sun yi alƙawari da shi za su taimaki addinin su yaƙi su jihadi amma hasantawa ta kalma cewa matuƙar kana cikin garinmu ko ba ka bane to haka yanzu kada ya ce kai tsaye ai kawai sun ɗauki alƙawarin har iya rayuwa shi sai ba su damar su in suka ce su dama alƙawarin su sun yi ne a iya in yana cikin garin Madina haka suna son daidai a lokacin imam da dama suka faɗa to shine sai yake so yanzu menene fahimta su dan kada ya daura musu abin da ba da suke tsamtake da nufi ko kuma suke so a ransu ba kaga wannan shine kaiwa matuƙa abin cika alƙawari ka ba mutum dama ka cika mar damarsa in kuka alƙawari da shi kar ka tawaye shi kowace irin siga har sai in shi da kansa ya sarayar da abin da yake ga ko nashi ne ko haƙƙinsa ne sai kuma shi kenan sai a ci gaba da tafiya akan abin da ya faɗa ko ya ce abu na biyu sun ma ikamata wucin sallama a shura ya ce shi ne yadda lala ya ƙoƙarin a zo a yi shawara wannan ma abin lura ne kuma wani wa'azi ne wani ilimi ne domin ba a jagorantar mutane ba tare da ana shawara da su ba ba daidai ba ne ba a cin nasara in har za ka yi jagoranci kai kaɗe kullum da ra'ayinka kullum muna nanatawa kamar da malamai suke ta faɗa in aka ce jagoranci ya faro batun daga kai da matarka kai da 'ya'yanka da 'yan uwanka da maƙotanka da anguwarku da masallacinku da wayaɗinka haka ake yanke tafiya har ya kai ma matsayin tukunna ciyaman gwamna shugaban ƙasa da sauransu duk shugabanci to ba a cin nasara idan ba za a na shawarwari ba musamman a abin da zai taso na emergency wanda kuma babu babu kai tsaye dalili akan maganin safara daya to dole sai a shawara da juna a ga me ya kamata me kuma a gurin neman shawara ana samun natija mai yawa ma'ana cin nasara mai yawa domin za ka ji maganganu na mutane don ka gane baiwar da Allah ya kowa a cikin sai kuma kaga Allah ya haska wani daga cikin su ya faɗi wani abu da shi ne mafita kuma da kowa zai samu natija in aka bi ta. Zai fata an gane. Ya ce wa hadal mabda al-islam al-azim shi yin shawara ya ce wani abu ne na musulunci wanda ke mai girma. Allazi ko nare. Kamar yanzu bi hadin islam Faransa da Yunus, mabda ashwara alhikka ne akwai ya ce wanda yake shi ne wani abu ne da musulunci kaɗai ya yi kuce da shi ko ya bambanta da wani tsari da wani musulunci ba yanzu da to shi kawai za a faɗa ne dole ka ji dole ka bi ko yanzu kamar misali harkokin da suka shafi soja da sauransu kawai kawai ka ji abin da shugaba ya faɗa ne babu complain ƙa'idar su ma shi ne suka ce obey if you complain haka suke tafiya kuma ana mulkin soja a ƙasa to da zo a yi wani abu da cewa kawai ji ne da bi babu babu ko tambaya babu za a yi wani mitin wani sunan mitin ɗin wani kwashin nawa ansa ko tambaya shugaban mai yi a cikin magana ba tambaya ba ne bale ka ba da amsa kawai kai shiru kuma ma ba gane ba kawai yassa yassa kawai kawai tafi a haka haka ina ba ta gane to kuma haka duk tsarin da ba na musulunci ba da ba za a tattauna gaskiya ba a ba da dama a ji ra'ayoyin mutane kuma a ɗauki ra'ayin da yake shi ne daidai a yaki da shi ba a cin nasara. Da shi kuma tsarin demokaraɗiyya sai zo za a yi shawara ko ba gaba ne, dama shawara kuma yana tsara da amfani. To haka ko da wanda za ka yi sai ka dawo kuma cikin Ƙur'ani. Da Allah ba da labari yaya za a yi shawarwari. Allah ke cewa la khaira fi kathirin min najwa illa man amara bi sadaqatin ko aw ma'rufin aw islahin bainan nas duk wani taro da za a yi miki a tattauna game da ƙasa game da al'umma game da wane ne yace babu alkhairi a ciki sai fa taron da aka yi ne wanda ba da aka tattauna kan al'maru kyakkyawan abu da zai kawo mutane ci gaba to ga mu mun gari cewa za a zauna a yi miki tun karfe kudin la'asar har karfe kudin dare har karfe kudin asuba amma ran karfe mutum din ne ne kawai a tara kudin al'umma a cinye ne za a faɗi plan da tsare-tsare daga masu kyau amma ba za a aiwatar da su ba ka ga zama zuwa ya zama jarar kai ko za a zo a karanta abubuwa gashi an taru misali dan majalisa sun taru sun sa hannu sun yadda shugaban ƙasa ya kawo ko gwamna ya kawo an karanta wajen sun amince an yi tashi shikenan kuma an waɗe amma har shekarar ta kare ba za a ga me aka yi ba abin da aka faɗa guda ɗari sai ba za a kawo guda goma ba an kuma yake tafiya ko wani masani ya ce bai taɓa ganin abin mamaki kamar Najeriya ba. Ya ce shi ne karanta budget ɗin ƙarya yake kuma ya san ƙaryar yake kuma ku da kuke sauraro kun san ƙarya yake kuma shi ɗin ya san kun san ƙaryar ne kuma kuma kun san ya san kun san ƙarya ne ko ba za a daina ba eh kuma dole sai an karanta kuma sai an yi tafi kuma ya sa hannu kuma shi kenan kuma baɗi ba tsara baɗi ba tsara baɗi ba tsara to Allah ya gyara Najeriya Allah ta mana ɗauki na da abin karka daga kawai ka bari ka yi shiru ka yanka ka shiga wani abin da ba amma ba ka ta tafiya sai san da Allah ka ɗauki a faɗi tsari mai kyau kaga abin gashi yayi amma ba zai aiwata ba kuma ba zai aiwata ba Allah ban gidi da ka ɗauki Allah ya gyara mana Najeriya mu eh ya ce wa arsale qawaiduha ko haka ne ko wa ja'alaha sifatu min sifatil ibadillah al-mu'minin ubangiji sai mai da cewa shawara tana daga cikin wasu ka'idoji na addinin musulunci ba ma ka'idoji ba wata siffa ce daga cikin bayin Allah mai rahama yin shawara yayin da wani abu ya faru musamman abin da babu nassin Qur'ani ko hadisi a kansa kuma ya shafi al'umma to sai a tara masana a tara masu amana masu ilimi sai su ba da shawara yaya zamu yi to inda sun tare dan Allah ne ga baki ɗaya su da kyakkyawar niyya kuma suna da ilimi akan abun to Allah zai haska musu inda za su fitar da al'umma daga cikin dangin rayuwa amma haga mu abin ta kai a Najeriya akwai masana akwai masu tunani akwai masu kaza akwai masu kaza amma kusan gaba daya kullun dai al'umma suna ƙara shiga masifu da kuncin rayuwa ne haka ake tafiya ko ba haka bane ba fita ake ba ba fita ake samu ba kullun ƙara shiga bala'i ake da musifa wa yake jefa mutane sanadiyar da su wa'ancan masu ilimin ne saboda kawai kaulin ne bila amalin ake in kan yana ta ihu yana ta kaza to daga an ba shi ma sai sun gane gusu daga shi ma ya bilme ya shiga cikin abin da yawa muna roƙon Allah ya kawo ƙarshen waɗannan musiku ya ba mutanen kirki dama ya canza zukatan mu shugabanni su al'umma abin da yake daidai a samu sauƙin rayuwa Allah ya gyara mana Najeriya yace wa sunnatun min salatihim idan ta kuma alama ce daga cikin alamun mutanen kirki bayan Allah mai rahama mana yin shawara yayin da abu ya faru in ma da iyalanka in ma da mutanen aikinka in ma jagorar da kuke harka da su duk abin da kuke da mutane dai kana yin shawara da su in wani abu ya taso kar ka zama kai tsaye kullum kai ke zartar da hukunci kana neman shawarwarin su sai ka samu nasara kuma ku samu zaman lafiya da su gaba ki daya yace qala ta'ala shi yasa ba abin da yake faɗa cewa wa amruhum shura bainahum su muminai al'amarinsu idan ba wahayin ba bai zo kai tsaye ga nassi ba cewa ga yadda ya kamata a yi Allah ne faɗa kuma za Allah to suna yin shawara ne tsakanin su ya ya kamata ne to duba da manzon Allah ya fi kowa komai da komai ba a taɓa yin wani halitta da ya kai manzon Allah ba ya fi komai komai ya fi kowa da komai komai kai sun hankali ba basira da komai cika da kamala ba a yi wa manzon Allah ba amma ce mutane ashiru ilayya ku ba ni shawara ba fa dan bai san ya za a yi ba shi inda zai faɗi ya za a yi hakan za a yi kuma za a ci nasara saboda bayar da Allah ya masa tsarin da Allah ya masa ko na daga cikin abin da hatta maƙiyansa suka ba da shaida game da shi wani bature da ya zo littafinsa ya ce mutane ɗari da suka fi kowa a tarihin duniya mutumin arni ne kuma da mutum musulunta ya kawo tarihi mutane ɗari ya zaɓo a duniya a tarihin duniya da suka fi kowa na farko da ya kawo ne manzon Allah ko ba musulmi bane shi ta zan yi ƙarshen shaida mai kyau shine mutum ke bari da kiri a kanka yake cewa duk matsalar duniya da ake fama da ita da annabin larabawa yana raye da zai warware matsalar duniya gaba ɗayanta a cikin abin da bai wuce a shanye kofin shayi ba ma'ana hankali a kwance yanzu ka samu gwanin shayi eh wani shan shayi ana shan shayi da hankalinsa a kwance ko yau za ka gaisha kofar ɗan gidansa ko kofar rumfarsa ya kafa irin rumfarsa da yadda lafiyar sa ko da yan shararsa ya tsara fijalin sa yana shan shayi yana ɗan so yana zuƙa a hankali cikin nutsuwa ma'ana wai zai warware matsalar duniya a cikin ruwan sanyi sallallahu alaihi wasallam kuma gaskiya ne amma tunda mu musulmi ne ai ya bar mana komai da komai inda za a bi karantar wasa duk rikicin duniya za a samu sulhu a kansa abin da za a ga ba a samu sulhu ba shine babu irin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira ga shi shan wahala kuma har abada ba za a samu afuwar ba sai an dawo karantarwar da shi ina fata an gane saboda shine kadai Allah ya ce wa in tu'ihu ta tabi shi kadai ne idan ka bi shi ka shirya in ka kibin sa ba ka bata Allah ubangiji ya tsare imanin yace a wata aya wa amara biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi yace kuma haka ubangiji ya umarci annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala yace mata wa sha'irun fil amr ku yace walau kunta farran galidal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wa sha'irun fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah yace da a ce kai mutum ne mai kaushin hali mai mugun hali ko mai munin hali mai gautsin hali mai gallaza mutane mai hantarar al'umma da duk sun waɗa sun barka to amma kai ba haka ke ba kana da taushin hali amma duk da haka fa afu anhum da musu afuwa suka yi wauta suka yi jahilci suka yi abin da ba daidai ba wastaghfir lahum kuma kai na musu gafarar Allah bayan wannan ma wa shawarin fil amr idan abe taso ka kira su a yi shawara ka san ƙarshen a nuna ma an yadda da hankalinka shi ne a nemi shawara duk wanda ya zo ya baka shawara to a yana nuna maka cewa ya yadda da kai ne ya amince da kai ne saboda ka shesa a musulunci duk wanda ya baka shawara na farko ka tsaya ka ba shawara ta gaskiya ne kyau na biyu wannan abin da ya faɗa ma kuma kar ka faɗa kowa in ba shi ba da umarnin ka faɗa wani ba domin zaɓar ka ya faɗa ma sirrinsa to ka riƙe masa sirrinsa kuma ka ba shawara ta gaskiya ne ko da ran shi ba zai so ba kar ka ga cewa bari zan ka faranta masa ka bar ayyansa a ka faɗa wa gaskiya abin da ka fahimta ciki tun da shawara ka bani ni gaskiya a fahimta ta kaza ne da kaza da kaza za a yi kenan in ya ɗauka sai a samu nasara in bai ɗauka ba ya bar ayyansa ya kinasa to in dai dan Allah ka faɗa masa to a ƙarshe yayi da dama ce haba wanda ma sai da ya gaya min wallahi sai da wanda ya gaya min a lokacin kuma ba ta mana amfani ba yasa duk wanda ya baka shawara to amana ya baka karfe da kamar karfiya kuma karfe yaudare shi ka biya mara gaskiya ko mai dacin ta Allah ya samu dace yace fa fi shura hikmul azim a cikin yin shawara inji mana ke cewa akwai hikima mai yawa wa manhajul hakim da kuma wata hanya mafi cike da hikima in dai za a yi shawara abubuwa to za a samu cin nasara za a samu kuma dabaru za a samu abubuwa na alkhairai da yawa a cikin ko wadannan ulfako awin fita'il masarihul umma kuma hanya ce mafi kaiwa dacewa a gurin nema mutane hannun cin nasararsu in dai za a yi shawara to za a sama al'umma mafita a cikin dukkan wasikunsu kuma shawara a yi ta dan Allah kuma a samu ma'abuta ilimi ko ba ka bane babu da zai ka haushi na mutanen mu a Najeriya wai sai a samu ɗan jarida wani shi ma wawa yana ganin wai yayi karatu shi yanzu ya waye yanzu ƙwarar a jarida wai sai zo samu mutane akan titi ba suna zaune ba wani yana faci wani yana tsaye da rakensa wata da ne to yanzu ya fice ganin matsalar Najeriya sai a zaɓar wani ta dan Allah ka ji hauka to nan ahali na ga matsalar Najeriya ba ahalin sa ba ne ko kuma ya kake ganin matsalolin aure a arewacin Najeriya yin mutuwar aure wata hanyar za a bi a samu mafita mafita haka wannan ma'ali ne a gudu amma sun kai mana magana ya ce wai shi yanzu wai wai waye ne ya yi karatun jarida ya kai wani mataki sai ganin kama kai baka san abin da kake haka kuma shi ne bai san abin da yake ba ai ba a roƙar mutum abin da ba shi da shi ko haka kuma ne haka sai mutum ya ce zai ba ka riga ka duba turiyarsa mutumin da shi na fama da rayuwarsa yana fama da wahalar rayuwa yanzu ba fa fafarkatun da ya za a samu abin da zai ci ya ƙoshi ko kuma ka bukata mai tabbatar da ƙasa gaba ɗaya shi ya san ƙasar ma yanzu wani gata masa ma menene haƙoƙin shugaban ƙasa aikin da ya kamata ma a matsayin kan ana jira bai sani ba menene aikin da gwamna zai ma bai sani ba me aikin ciyama bai sani ba kuma za ka bukata mai matsalar Najeriya kuma ka tambaye wai ya za a ba a gyara matsalolin mutuwar aure to wani ma ko auren bai ba wani kuma an harba ta mace ne ya yi auren ya fi ashirin kuma za ka tambaya wai dora aure bayan shi ne shi kuma mutum auren ma shi kansa haka duk wannan shirme da hauka ake yi to yasa idan za a nemi shawarar dole sai an nemi masu ilimi da ake tsammanin fahimta da sanin abu a gurin su sannan kuma su wanke zuciyarsu kuma su ma su yi dan Allah to sai Allah ya haska musu ta sama al'umma mafita a cikin tafiya amma ba kowa ke tsaye ba ta ba shawara da shi ba na fata an gane ina muke yace fi ma la nastafiha min kitabi wala sunna yace za a samu al'umma maslaha cikin abin da ba a samu nafsi ba maka ce nafsi shine aya kai tsaye sai magana akan abu ko a samu hadisi kai tsaye ne magana akan abu sai ga cewa nafsi ba nafsi ake cewa ba ka san nafsi maka kana da nafsi ta alika ba da nafsi ai ya to nafsi ba na Allah bane me nafsi ba rai ake nishi shi eh kai da nafsi haka zai ce maka eh to ba haka ake ba nafsi kuma sabin ne nafsi yawa kar ka zo ka ce nafsi dai sun kama da yayin haifar din nan suna ganin ka kawai shirme eh eh a nafsi ba to han kana faɗa musu maka dariya yan na islam sun san cewa kai kawai dan harbe ta bace ne baka sa abin da ake yawa to ba nafsi ake cewa ba wace ina da nafsi ko kuma kai da kana rayu ko yace idan kana da nafsi ina da nafsi in nafsin ke fi nafsi za ka kare da kai ke gire da hujja sai in dauke shi ko in gaura maka mali kazan shi dan barkwanci ne ba ruwan sa idan ai dariya ta shi sai sai ruka ko ka ji ko to ba nafsi ake cewa ba nafsi to ana neman shawara ne in dai addini ne cikin abin da babu nafsi na qur'ani babu nafsi na hadisi manzala ma'ana babu hujja kai tsaye na qur'ani ko na hadisi yanzu babu to sai a nemi shawaran masana to kuma da ake yi sai da manyan masu ilimi ahalin abu na fata an gane kaga ko a zamanin sahabbai idan abu ya faru khalifa ko manzala da kansan abu ya faru ai ba duka kai tare su a shawaran ba sai an zaɓi waɗansu ko me ya kamata a yi sai a faɗa sai a ce to kaza da kaza ya kamata wanda ake tsammanin samun salaha a gurin su yace wa uku ko wa uku ba uku ba ha hamida in ko har aka shawara da mutane suka tantance a hana da su yace abin da zai zo karshen lamarin shine abin da za a ji dadi a goji mana za a samu nasara in dai an yi shawara da masu ilimi kuma suka yi dan Allah za su fidda al'umma maslaha mafi kyau amma matsalar mu a Najeriya ce shine kowa ko da yawa suna kokari ne akan neman matsayi wanda kuma ke cikin matsayin shi ba a madadin da gode Allah da ba shi matsayin ya amfana da al'umma shi kuma neman kuɗi yake zaka ya za a iya farantawa na gaba da shi a matsayin don wani da wani akan kujerar haka ake ko yanzu an yi da kun shekara ba a yi ba amma yanzu ɗan siyasa wani ya gama plan ɗin ma shekara hudu mai zuwa saboda tsawon hauka ba ka da fagarancin ƙara awa ɗaya kai minti ɗaya ma a yanzu da muke maganar nan amma tana maganar shekara hudu mai zuwa to ka sani ko ran lokacin ka sani ko a zo a yi guguwa Allah canza abin ƙarfi ji kana ji kana gani a yi banda kai to idan ka samu dama to ka yi amfani da damar gurin yin alkhairi ka yi amfani da ta gurin yin gaskiya ka yi amfani da damar ta gurin taimakon al'umma kuma ka yi ta iya ƙarfin da Allah ya baka sai Allah ya gode ma kuma ya baka ladaran tashin kiyama amma kana maganar ka zama gwamna kuma kana tunanin wai ne shekara hudu in ƙara fantastic a kujerar gwamna in kuma wanda ya gama ne ya san ya gama to shekara hudu ya za a yi inda ya mutu kujera da ta gama kira ɗayan nan ba amma sai a rusa su har ya san ya kira ɗaya to har yanzu shi ne bala'in shi ne har ya gama shekara hudu ba zai sami tsammani ba saboda yana cikin zirama ba zai ba gode wa Allah ba ko kuma kulle kulle ya za a yi next shi da kar a ce an jefar da shi a ta tafiya da shi to Allah ubangiji ya sauwaje yanzu to inda an yi shawara ta gaskiya karshen shawara na zuwa ne alhamida ma'ana sakamako mai kyau ya ce wa ta'ijuha mubarakatun idza uqimat fi dariha ash-shar'i al-mustaqim matakar an yi shawara akan tsarin shari'a daidaitacce na Qur'ani da hadisi a kan su aka ɗaura shawarar to ƙarshen shawarar na zantowa ana cimma nasara na fata kuna ganewa to kenan ko a iyali ne ko a family meeting ake tafiya za a yi meeting kada ka kawo ra'ayinka kai kokarin haɗa shi da nassin Qur'ani da nassin hadisi in wani abu ake sa shi kun gani mu musulmi ne babban kundin mu shine Allah riga tsara mana Qur'ani ne da kuma hadisan manzon Allah babu wani abu da za mu iya yi sabo yanzu sai dai mu bi abin da magabata suka faɗa daga cikin Qur'ani da hadisi da haka wannan abin da muke sanyi yanzu ai ga ma dalili kaza da kaza da kaza to sai mu bi kaga hikin kowa kuma zai yarda tunda qur'ani kace ko hadisi ko maganar ɗaya daga cikin magabata wanda kowa ya da mutanen kirki kar ka kawo fahimtar ka ko shirmanka ko kuma ra'ayinka kuma ka dole ka cike lalle samu ra'ayinka har ma abin haushi waya mutai ce tunda shi ba bi ra'ayinsa ba ko da ko fa an faɗa abin da ya fara nahi muhimmanci da kuma daidai to shi an masa laifi yanzu yana ya saka gaba da wannan da ya kawo aka san ra'ayinsa kaga wannan ba shawara ba ce ya zama son zuciya kenan kamar yake cewa al'asila lil muraja'a yace abu na farko bi ma za samma Allahu yawm qil badwa badal al kubra ko yace da wani suna Allah ya kira ranar da aka yakin badar ai mun karanta ko ko ka rasa qur'ani yawwa yawm al furqan yawm al jam'an Allah ya kira na ranar da tsakanin masu masu bin Allah da Annabi da masu bin kuma ƙarya da shirka ranar badar kenan masu imanin gaskiya da kuma wadace kan abin da yake ba daidai ba ya ce wani ma za sun miyar badaran dan ya kira yakin badar a matsayin yakin badar shi mun karanta saboda an yi shi ne a filin rijiyar badar ina fata an gane ya ce abu na biyu ma sun bu hadihil gazwa menene dalilin da saka yakin badar shi mun karanta ko yawwa ya ce abu na uku bi ma za ta raddu alal afakilar المدعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان إلى بدر لإستيلاء على أمر قريش بغير حكيم yace da wani irin abu za ka yi rabi a kan al'afaki masu kirkirar karya suna danganta musulunci da suke cewa wai manzon Allah ya fita filin badar ne da yin yakin badar da bin mai yi kwacewa dukiyar kureshawa ba wani haƙi ya za ka ce musu na fata an gane a ga ka bi karatun da aka yi ko kuma kana da littafin ka karanta ka gani har kana da amsar da zaka ba su su kama irin wannan tambaya in kuma ka da shi shi ke yace abu na hudu manan da ta kallama bismil ansar wane ne yayi magana da sunan al ansar shine sa'ad bin mu'az wani wali daga cikin waliyan Allah wanda aka tabbatar cewa ran da ya rasu sunan laki cewa arsun Allah mai rahama ya girgiza saboda rasuwar sa'ad bin mu'as ya ce wa ma za ku wani irin jawabai yi ajin mun karanta su ya ce abu na biyar ko sha'an in ji tare da ka faɗi wani abu da zarafin da ka ɗauka a wannan abu da ya faru zuwa yanzu da makaranta daga farkon zuwa yakin madar zuwa a inda malin ya tsaya to wannan kenan sai mu je abu na gaba ta gaba ko ya fi abdul muslimina wadadin mushriki a yakin badar da aka fita adadin mutanen da manzala fita da su su nawa ne shine malam zai kawo maka saboda rike su yana da matukar amfani sannan kuma su mushrikai kurin kawa adadin su ma su nawa ne mutum nawa aka fita da su zuwa yakin badar a cikin sahabbai sannan da mutum nawa aka fita a cikin mushrikan larabawa yace faqad kana adadul muslimina talatamiya wa bidiya ashara rajulan wannan ke cewa adadin musulmai tare da manzon Allah mutum ɗari uku ne da goma sha sha biyu sha uku sha bai je kai ashirin ba na fata an gane da yawa daga malamai suka tsara tarihi manzon Allah sai da mutum ɗari uku da goma sha uku sai dai bayan an yi yakin badar kuma daga tashi rabon ganima ya raba da ƙarin waɗansu mutane goma sha uku wanda ba su zo yakin badar ba suna garin madina amma sun zauna ne a can da uzuri mai ƙarfi wasu ma da umarnin manzon Allah daga cikin sakon Usman bin Affan radiyallahu anhu bai ji yakin Badar ba saboda me ya tsaya jinyar matarsa yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da lafiya kuma ana da daga yakin matar su sai ce wannan rabon Usman ne domin shi ba dan uzurin can ba da shi ma zai zo na fata an gane a kuwa sai ta wasu daga cikin malamai suke cewa in za su kawo adadin masu da yakin badar a madadin a ce ɗari uku da goma sha uku to sai ƙara waɗancan adadin a kai tun da mazala ya raba a har da su ake da su ma a matsayin sun je ne ina fata an gane Mhm. to dai kada wutar kan kana wani kawai dan ka zo ce maka an bahi kasanin ko ko homo ko kasan malamin islamiyya na akwai su da kokari kawai sai kakal wani abu je rike ta gidan eh adadin sahabbai ne suka tsakin badar kaga wanda an hada mutum da ba karamin aiki ba kuma yaron zai manta sai ranar ladi da daddare ƙarfe wajen goma da dare sai kin mace fahe da kuka ne faru da ya faɗa maka ba ka ta kuka ne faru ta ai an ba su asanin ne kuma shi ya manta kuma gashi tsoron an kilɗin ne kuma kuma wanda da safe kaga dai ba za ka buga ba da ƙarfe goma da dare waya ba ne ka ce ka an ga tsoron maka babban tare da kuwa ka zai zafi eh kaga an gamu an ga an gamu kenan ko to shi yasa dole sai ka abin nan na manta ban sa waya ta sa ba yasa daga sai ga ta sa wala mm to man ta ba to kaga idan ka san adadin su kaga ce a kai ba damuwa ko sai ka ta wancan ni ustaz ya je auro wata mata ne san karatu da yawa shi ko shi a shi karatunsa nisan sakani ne sai kawai kawai ne zafi ki je makaranta a ji aiki da tukar da zafi sannan ta zo ta duba wani karatunta za a koma makaranta ta manta karatu sai yi da kayan tattano ta ta manta fasara ta ta ce masa Allah ustaz wallahi nan gunne na manta fasarar sa ya karba ta in ta zo in tukunna wani biyu da hawa ne ya kalli zafi ya ce waye ne ba su tsaya a waye yake eh waye ne kawai ya kalla ya rike shafin ya rike shafin to sai mi ka wata dole bai gane ne ba shikenan ashe ma aikin banza ma nake ba da kan lokaci mun din bai gane ba eh duk zuwa makarantar da ke yi kawai da faɗa na ƙarya haka ai mun tun zai an mutuwa a nan tuna zuwa makaranta kullum da za ya faɗa mu na kare kawai ya fita ki gaya masa a yadda sani ba ya tafi to a yadda ya samu wasu aka da makalla ya ta tashi fa ya aka yi ta ai an samu matsala ya ba ya ce ai wani littafin nan kaza din nan ce eh to wallahi madan fa kaza kaza kaza kaza za ka za ka yi kula a rufa mun asiri ko yau a rufa mun asiri da shi da su samu ya ce a gaya masa wannan gun sosai ya zama da tilawa sosai ya ɗauki ya hadda da ya kamata ya kira ne cika kuma da yanzu ya zama dan makaranta daga yau ya koma gida ya shiga da kuɗa dan banga banga ko ina abinci ne da ta wata kuntu mai ta mako ya kike bata ne me faru a wa kuma ko da na mutum ga azumi a Allah ba ki hakuri ai abin ne kin san kin wannan kin ga kalitafin kwantar da hankalin ki ai wasa ne da ya da fulana ai a zama da mata maka da fulana abu zai yi ne ba ma mace ba kodowa ba sai kana da sai kana da mana ai sai kana da usulubin magana mai dadi ai a kwantar da hankalinki ni wani abin kushi da Allah ku asale ki mutum ka fi gani ai shi ne kai kaza da kaza da kaza da kaza kin gani mafhum ko ba yawa da da sai sai sai na sai ba shi ka ba kanki ki ci gaba da kasu Allah ƙara albarka kawai ya fata nan sai tuwe tuwe ta magani kawai ka ga su da mali shi kiran kayan sa kawai yanzu an ba da gida zama dan makaranta so shi ake ladar da mutane ka nemi karatu kuma shi karatu ka neme shi tun kafin ka nemi karantarwa ko haka sun da umar ya faɗa ya ce ta'allamu qabla an tasawwud ku nemi ilimi tun kafin ku zama shugabanni kaga da ba ka karatun baka san naka zama shugaba ba yanzu kawai ga daga an zuru kula da naka kaga duk da ba ka daga ka haddace ka sani ba ba ka wahala don a samu dace da shi ne nake kawa yake to da haka ta mutum ɗari uku da goma sha uku in yi daga cikin malaman tarihi ya ce li annahum lam yuko lam yadullu harban saboda da yawa ba su ɗauka cewa yaki za a yi ba shi yasa dangana ta a fita a tare ayarin fatake da yawan su ba su tabbas damu ba dan ba bai so mu fita da ƙarfi masu ma'ana bai ba da umarni ba kawai ya ce a zo mu ji ku zo mu je mu don mu faci mu yi ɗaukar kansa mu rage asarar da aka mana. To kaga wasu suka fita wasu kuma suka yi zaman su. Har ma ya ce duk wanda babu abin hawansa a cikin gari yanzu haka ya yi zaman sa ba sai ya je ya ɗauko shi a bayan gari ba. An ga bai bada abin ba dole a zo a fita ba daga suka yi zauna wasu wasu kuma suka biyo suka fito tare da manzon Allah suna sallama ehe yace kuma sai da kalamu al-alhu wanda muka faɗa a can baya wa ma'ahum sab'una jamalan suka fito da adadin raƙuma saba'in kwata-kwata su ɗari uku da goma sha uku raƙuman hawansu kwata-kwata guda saba'in ne kaga ba su da wani shiri mai ƙarfi kenan domin wasu abin ba yaƙi ba ne ina da ta an gane wasu sami da kuma dawakai guda biyu wannan shi ne ababen hawa na sun manzan Allah da sahabbansa sun zaito ya ce an sulatan ko kuma dawakai guda uku wa kana kullu salatatin ko ya aqibuna ar-rukaba ala zamalin sai dan ce an kasa tafiya duk raƙumi ɗaya sa mutane uku sai su sai amfani da raƙumi ɗaya kai da wani da wani ba ku ba kenan to kai ka hau kai tafiyar kilomita biyu sai ka sauka ka tafa kafa sai wani ma ya hau kilomita biyu ko kuna tafi shi ma ya sauka ɗayan ma ya hau kilomita biyu kaga an yi tafiyar rabi da rabi kenan ba ku tafi gaba ɗaya kan raƙumi ba ko ba ku tafi gaba ɗaya kafa ba haka ka raba duk mutum uku raƙumi ɗaya duk mutum uku raƙumi ɗaya a wurin hawa kenan ana da kama hanya eh ina nake yace fa kana ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib wa marsad bin abi marsad al-ghalibi radiyallahu anhuma sai zanto a kasan da aka yi mutum uku akan raƙumi ɗaya sai waɗannan manyan waliyan ko suka samu wata karama su uku a kan asa kan rakumi daya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Ali da kuma Rabi Marsal bin Abi Marsal Al-Ghani su uku a kan rakumi daya sai aka ce to a kama hanya su a irin tarbiyyar su da kuma girman manzon da suke yi sai suke shawara su biyu sai su yanzu su yafi wa manzon Allah ya haushi kadai sai su kuma tafi a kafa har iya inda za a je domin tafiya ce wanda mai nisa za a yi ta ina fata an gane faɗana aliyu wa martan sai aliyu da shi da suka ce yi rasulullah sallallahu alaihi suka ce maza Allah na halu namshi anka mu za mu tafa kai ka hau dokin kan ka haura kuma ka tafi kai kadai akai mu mun ya fi hawan mu ba ya alƙawari mutum uku tafa ka da kuma ba wannan tafi kilomita biyu misali ko kilomita biyar wannan ma haka dai ana ɗan canjawa daga da su sun yafe haƙƙinsu manzon Allah ya hau saboda sai kaunar manzon Allah da kuma sai girmama shi sallallahu alaihi wasallam to bari ka ji shugabanci na gari fa qala lahumu Allah ya ce musu ma antuma bi aqwa minni ana da mashi ita ai ba ku ne karfin tafiya ba ba ba ne bane in kuna garin ku matasa ne masu ƙarfi a jika kuka tausaya min in hauni na manyanta to na ji ba ku ne ƙarfi ba za ku tafiya a karar ni ma zan iya tafiya a karar ma'ana ni da ku mu tafi daidai a inda aka tsara mu tafi a haka din na hau ku hau ku hau na hau sallallahu alaihi wasallam kaga shugabanci ne haƙƙin su sun sanar amma ce a a ai an yi ne saboda a karrama ni ko to ni ma kuma na yace muku mu haƙƙin shi ne zai burge mu tafi ɗaya bayan ɗaya yace wala ana bi ajna an ajali kuma kuma ni idan kuke son ku samu lada ku tafi a kar ku samu lada mai yawa ko to ni ma ai ban wadatu da wadadan ba ni ma ina son in samu lada sallallahu alaihi wasallam saboda haka a nan gurin neman lada ake saboda kowa a tafi daidai da ni in hau kilomita ɗaya ko biyu in sauka kai ka hau kai ma ka sauka shi ya hau haka za a rika tafiya haka haka har aje a dawo sallallahu alaihi wasallam kamar ne adalci dan ka gane cewa in kana babbo sai zaka je wani guri sai a bar maka wani abu to ba kullum ka zaka karba abin ba kai ba sai ka bar wanda suka bar maka din ko ka shigo kawai abin nan taron mutane guri ya tumbada sai wani ya ce ka shi ba ka gurin sa ba ana yi ba to in ka ga kan kaiwa kuma lokacin ba lalle bane ba dole bane sai ka zo gaba ba kai za ka yi da kuma ka zo ji ne to kamata kar ka ma bari a ran ka zauna inda ka samu guri kawai ka zaurta dan kar ka hana wani gun da ya zuwa tun safe ya ta ma guri ki zaune sai kuma ka zo ka alert sai ta ce ba ka da karrama ka yanzu a ina zai koma bayan zai koma na ba ta an gane ba irin wannan kai din bai kamata ba ka shigo ba ka tsaya a can din da ka samu kanka ka tsaya haka ba magan ka ba bare ai kokarin sarayar ma da wasu wurare tunda ba ai zagin wasu gucewa an baro ire-iren ka ba duk wannan yana daga ladabi da shugabanci a gurin mutane amma wani har tayin kama zai kai a shi mana to da kuma dan ganin yana da ba ransa in kamar haka har a mutu yana jin hawan ka ransa kawai dai ba zai iya faɗa ba ko wani abu amma yana jin haushi don ka wulakantar da shi har gwara ma da zai ba kan ka ce a ba ka so a ba da misali a a da ba ku ba ku ba ku ba hau hau kawai ku tafi ba da amma haka ya kamata ka zama shugaba amma kai ka ɗauki duk wani abu mai laushi laushi mai daɗin kai ne su ko duk wani wahalar mabiyanka wannan ba shugabanci ne ba shugabanci ne kana ga kamar da iyayenmu ko idan aka kawo da kuwa ya so kayan daɗi an dafa kaji ko waye an yi waye sai ga dubin da za a da gida fa na kowa yawa gidan ko tunda shi ne mai gida ai amma su ma irin karamci irin nashi tunda matan su ma karimai ne masu hankali ne sun ga shine ya nemo shine mai wahala shi kamata ya fi kowa ci da yawa ya ba shi mafi yawa mafi kyawu ko kuma shi ma ran yaje dan taba ba zai yi duka ba sai kuma a dawo da shi cikin gidan Allah me yiwa ita matar ta ka a raban da ta yi ita bata wasa ko kowai ba akwai mata masu irin wannan karamcin idan abu ya zanto an yi rabo daga su zama sun ba kowa su ba su da komai ya sa hakura yanzu da ka dawo da cikin ita ma ta mutu dan taba me yiwa kuma yaran bil ta dan kadan aka tsiga musu domin kai a baka da yawa to da ka dawo da shi aka ta tsara kowa da kowa ina fata an gane a wajen gaba ba kawai kai handamo ne kawai ka zama wani yi handamo ne har ma fari yake abu alaji ba mu yake nema ba kai gun ciki da zuba ba kawai to ga wannan ba shi ba sama shugaba bace inda har kika kawo gidan to ka ga dan kowa da dadin in ka tsaba ka wani ka dawo da shi a ƙara kuma yau dan akwai masu jiran mu na baba tare da cewa sun tuna su amma za ka ga cewa na baba ya fi kowanne daɗi da daraja ka dole mutunci kuma daraja ce to ya kamata ka rikuwa baka da ka samu kwanukansa har ya tsuka kwanan kaga da ba za a rika jiran ka ba in kana in an sun kana ta wani ba mai jiran ka ku tafi kai wannan baba jahi mu zama ba to kuma za ka ba da hanya ta ta zuwa na tare ba ita ma sai ta ɗebo ne kowanne kuma da san cewa ba ka da tausayi ba ka dawo da dan wani maromaro amma idan za ka dan dawo da shi to ga ta hakuri tana sarayar da haƙƙoƙin cikin madan ta ga cewa kowa ya samu abu mai kyau su haɗa ga shugabanci to haka duka dai za ka koya a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita musu da ta ba ku fili karfi ba kuma ni ma idan kuke sallah da haka nake sallah da za ka mutu a wannan tsari sallallahu alaihi wasallam bare ga cewa fa ya laku lil adli wa musawati yace abun mamaki wannan wani irin adalci ne wannan irin nuna wa mutane cewa kai shugaban su amma da ba su damar cewa tsari cewa da kai da su da dauli ka zama ba karamin jagoranci bane kai kana oga a ma'aikata amma kai wani tsarin da kowa zai rika ji a ransa cewa kamar shi babban abokin ka ne haka ya kamata ka zai iya in yana da zai ga cewa kana karrama shi shi ma na karrama ka har kuma za ka ga cewa duk wani abu da yake mai matsala to ba a so ka gani ma domin kun ya za a ji a tafiyar da kake kaza kuma a zo har a ba da matsala kaza za ga suna hanawa amma da ka zanto mugu to an fi da duniyar ka ba na ba ta an gane amma so da dama babban abin da ke sa a samu riba a cikin zama da mutane shine alherin ke yawa a cikin su dan adam a sifar da Allah ya bar galibi in dai ba ya gurbata ba yana jin kunya da nauyin duk wanda yake masa alheri ina fata an gane kaga dan kana da alheri alherin nan kuma danganta daga mutum zuwa mutum shi wani ba kudi yake so ba me yake so ka nuna mana shi mutum ne ka mutunta shi ka fi shi komai da komai a wannan gurin da kuke aiki amma da kuka haɗu da shi ka fice mar fuska ai da fara'a ai kaza sai da kana mutunta shi sai kamar ka washi duniya na fata an gane sama idan ka zanto mai taushin hali mai tsarewa mai kaza mai gallazawa mai kyanke da kyanke ba kai rinsu ba daga ga akwai matsala har wata maka ni ina da ka'ida ba da ka'ida ba qur'ani ba ba hadisi ba ana iya kariya ta na fata an gane ana iya kariya ta ni ina da ka'ida ina da ka'ida to to ba hadisi ne aya ce Allah ko rinsu ai har ana tafi wasu kamar ne amma ta zura wani da gane gaji kuma a kashe ki wani zuzu za ka gani bai da haru'a mai kyau za ka gani gaba ina ta san mai shi ba ya shiga mutane ya kunta kansa gefe wani kamar ne bai ba mu ga gaba ɗaya kansa ba ta ja kamar kan shi ɗan to zira da shi wani iri haka ne in dai ba za ta mu'amala da annabi ya koyar ai da mutane ba to Allah ba zai bari kuma kan zaɓi ba ba zai yi ba sukan zama da mutane gwargwadon kwakwalansu kuma kai maka duba abin da yake menene maslaharsu abu da dama zai faru sai ga cewa sai a kalli maslaha sai a yi ta don a nuna me ake bukata ci gaban al'umma ba kaskancin su ba ko kuma zaka kana kan aiki ko da dokar aikin haka ce to kuma a gurin yin abin akwai kuma kaskantar da mutane to zai kamata ka yi sai ka musu afuwa saboda dan me ake yin aikin dan mutanen ake yi dan a samu rayuwa mai da kake da suka masa sauci daga an samu sauki shikenan sai ga abu ya daidaita ko kuwa samu abin da yake so Allah ya samu dace eh yace wa ya lahu min darsi amaliyin ala sahabati ko eh eh ne tarhiyati eh wa tanafus fil ibtiga al adami malaka cewa kai mamaki wani irin aiki da wani irin adalci wani irin darasi wani zana da shi a aikace lalle da nuna sadaukarwa ina sadaqiyya a wurin neman lada yadda kowa yake so ya samu lada haka manzon Allah shi ma yake so ya samu lada tare da cewa ya fi kowa samun lada a gun Allah amma sai ke nuna musu yadda ni kuke san ladan ni ma ka yake san lada saboda haka mu tsaya mu yi aiki iri daya don a tsara ranar da su amma za ka samu in aka tafi yanzu mutum da ake waɗannan abubuwan an tura yara su je su fama a cikin jeji suna kwana da talauci ga sanyi ga yunwa ga sauro ko manyan kuma suna cin wasu wurare a kwakwanci cikin jin daɗi da abubuwa amma ɗan alasu ɗin suna gaba ya fita da ya kamata mutum sai ya je rauna a wai wata da watanni a guda a cikin ƙasƙanci da wulaƙanci dukkanin ba daidai ba ne kusanci ba haka yake bukata kuma a cikin komai akwai walfaya ma'ana lura da haƙƙin ɗan adam a ba su dama da jin daɗi da walwalarsa to bari ko musulunci don haka so koda a cikin iyalinka ne ka zai tuno irin waɗannan halaye ya saboda lake cewa mafi alkairin ku gaba ɗaya shine wanda ya fi kowa sukuta wa iyalinsa sai daga kuma ni na fi ku domin na fi kowa sukuta wa iyalina sallallahu alaihi wasallam mafiya alkairin ku wanda za a samu iyalan ya suna tsaunan ya suna sanyi saboda kyawun halinsu in kana son ka san mutumin kirki to ka je ka gidajen auren mata ko ka tambaye su in ka san hadisin ummu zar'i wani hadisi ne mai tsawo an hada a gidan bikin mata suke alkawari ya tattauna kowa ta faɗa halin mijin ko suka rika faɗa to ba a sanin cikakken halin mutum sai a gurin iyalansa matarsa ko matansa da 'ya'yansa a nan ake gane kirkin mutum ko rashin kirkinsa ka san wani mai kirki ne mai fara'a ne a waje mai kyauta ne mai walwala ne a waje amma yanzu gida inda ka san wani daku hasina haka yake baya magana yanzu akwai tsaya kuma an tura masa malakan mutuwa baya sha wahala ai ka shiga bakin ciki ai ai gun da ya kamata ka ji daɗi shine cikin gida cikin iyalanka kowa yana murna ka da haka ya kamata a ce yara suna tsalle suna murna abu a lallabe ka a lallabe ka a ɗakin ka falanka ko har ka jima sun dame ka wani lokaci dole suna alherin ai suna son ka dawo gida idan ba ka nan kowa ba jin daɗi haka sun ba iyalan naka domin ita kuma tsibirar ai mace in dai har za ka nan to duk ɗayan ka suna koma kan ka dawo wata kuma tana jin daɗin ka dawo gida domin kana rage mata matsalolin yara ko ba ka bane kuma ya tafi hukunta mutum cikin ruwan sanyi idan ya abu ka ce abba baya san kaza duk wanda yake kaza to abba baya san shi shi ke nan dan ce ya kare ya da kuka gaza har yanzu a gane cewa to Allah baya so Allah ya hana kaza kaza ba to kaza da ke amma ka kullun ranka bace ba san dadin ka ba ba san dadin ka ba in ga mutum yana fara'a yana kaza kaza to sai sun dake sha'awar matarsa amma na ta gaba take Allah ya so wani yace amma da mushrikina su kuwa da dan musulmai yanzu malam yace fa kana kiranta alfin sun kai kusan mutum dubu rajula ma'ahum ya ta karfin siyar da wakai guda ɗari wa ma'ahum ko ɗari yan gari gona biddufi suna da kuma abin nan suka tawo tawaga ta mata masu kada ganga ana musu da ake cewa kamar ka ce da hausa menene abin da bahaushe ke ji na na kalangu ne kamar ɗan koro san su da akidan larabawa daga cikin jin daɗin ta a lokacin jahiliya shine a je a samu wani fili ko a tafi da kayan shaye-shaye na shan su na mayen su ko na wani abin jin daɗin su sannan a tafi da a je a kyauta rakumi a gasa nama a gasa wani a dafa wani a yi waye ga kuma kuyangi suna musu waƙoƙi ana zuga su ana faɗa wannan abin da kawai da madina da nasu shi ne addu'a suna kaɗawa suna musu waƙoƙi irin ne na ziga na yabo haka suke bukata su ko na ga har ga tana kallon kuta su bayan gida ga ana nuna su lokaci daga mata ɗauki iyalin sa sun tafi da mota can wani guri wani can wani haka bayan guri mai kyau a zauna ana dafa shayi an gasa lagu ko abin nan a ga mutum uku hudu sun gasa lagu guda uku su ba san yunwa ba ba za ta san babu ba shi a ka'idarsa yanzu yarge ce ka za ku yi za a yi walima a gidansa ba yarge ce mutum arba'in to sai ga sa lagu arba'in ka ci yi na rubutu a to shi da masu wuce ka suka bari shi ya kai kiso akan a ce ka ci ya an rasa abu ya tsare an rasa to shugaba ce ya yi yawa a zubar haka suke so sai a gasa a ajiye wuka ka ci iya cin ka ko ba yake nan ba ka ci iya cin ka sai a kawo maka rago kato akan wani katon taron su na musamman a gashe eh iya da za ka kawo su haka suke rayuwar su da sai tafi kuma da mata suna masa waƙoƙinsa ana zaga shi ana masa kaza wannan ɗabi'a ta san irin nasu larabawa a kuma ko a jahiliyar bahaushe ma a ya irin waɗannan abubuwan ko da za a tafi ana wani kima shi bai san ma kirari ba in ba farauta yake ko kaza ba domin shi tsarin munasibul ba mu da record na iyayen da kakanni ba ma yi wannan sai yan farauta ko kauraye ne zo shi ne dan kaza jikan ƙarya da ƙarya ta faɗa haka da kyau shi amma amma misali kai ne jikan wani dan wani baban kai kaza kakan kai kaza kana alfahari da su mu ba mu da wannan record amma su laraba sa da irin wannan abun suka tafi da irin waɗannan tawaga ta mata wanda su kawai yan yin watsa ne aka zauna a masauki da haka da aka tura musu cewa su dawo ayyukansu ya wuce ya shiga makka sai abu abu da ce a sai mun je bazar mun zauna mun yi kamar sati ana kiɗa ana shaye-shaye ana cin ratsuni a gasa ana ziga mu saboda kabilar raba laraba su ji labari gaba ɗaya cewa mun fita mun kawo hari ne ko mun zo lafiya mun koma lafiya ko da ba a yakin saboda alfahari kuma dan mu nuna wa shi shi manzon Allah cewa mu mun isa mun kai kaza so abun alfahari sai lokacin a fita da kaza a fita a je alfahari ana abin da Allah baya so yasu wa yajmuna bi hidal muslimina suna yin wakaci kuma na zambo ana zambatar musulmai domin su kaji larabawa suna bawa waka muhimmanci a cikin rayuwarsu kuma har yanzu haka suna irin wannan abu in za su abu sun fi sa a cikin waƙe domin su waka ta da muhimmanci a cikin tarihinsu yasa a zamanin jahiliya suka fa zuwa manzon Allah ya zo shi sai mutum ya zauna ya kirkiri waka a tsawon kwanakin shekara akwai ranar da aka ware cewa ran kaza ga watan kaza za a taru a kasuwa kaza ba sai ake ko a sayar ba duk wanda ya kirkiri wata waka zai zo rera a gaban masana sai a yi kamar gasa ce sai a zaɓi wanda ya fi kowa yin waka mai ma'ana ko ta alfahari ko ta ziga ko ta soyayya ko ta jarinta sai a ga wanda ya fi kawo kalmomi masu ziga masu kaza masu kaza dan to bana a taron waka da aka yi wani shine ya ci sai wannan wakar da yayi sai a je a tara dinari fa sai a narka shi ya zama kamar tawada ana dangwala a rubuta wannan wakar gaba ɗayanta sai a je a race ta a cikin ɗakin Ka'aba sai a ta wasu al-mu'allaqat duk shekara to zai zama a shekarar bana wakar wani ita ta zo top saboda ka an race ta a ka'aba sai kuma baɗi idan ba za a ƙara shiga gasar waƙa kuma in wani yayi da ta fi tashi to shi ma sai a rubuta tashi ta ƙara racewa a waje haka suke al'adun su saboda waƙa da muhimmanci a cikin al'adar balarabe domin shi ya damu da azanci da fasahar zance na fata an gane shi yasa daga cikin kibar Allah ga wal Allah ya zaɓi yaren su saboda yaren su ya fi kowane yare fasahar magana babu wani yare fasahar zance sama da larabci a duniya babu shi ina ba ta an gane a maganance mutum zai faɗa maka abubuwa na mamaki kuma cikin kalma ɗaya ta biyu in za ka fasara ya kuma zai kuma tafi su kutum akan kalmar sa baya biyu da yi a dunkule a cikin yaran su aga sai Allah ya karama su ya zaɓi ma littafin da ya fi kowanne aka yi da yaran su annabin da ya fi kowa idan to a cikin yaran su ya sa malaikin ya samu littafin sa kuskure ne zagin larabawa kuskure ne domin ka zagi larabawa to fa ka shigar fa da kowa da kowa ce ta ɗebo masifa fa ina fata an gaya ne to sai ka san me zaka faɗa bare ma tunda ba dole bane kai shiru mana sai da kake wata ƙasa gashin ana fama da rayuwa kada da kanka ma mana to ko ko kansulan ka kamata ka zagane a musulunci ba ruwanka da shi kada ka bar shi abin da ya ɗauka ya je da shi Allah ya shirye mu ga baki ɗaya ka samu ya za a yi da shi ne abin da yake bare ya zagi wani kansila ko ciyaman ko a duk wanda ya fi karfin ka ai bare ka zagi wani shugaban wata duniya da ba ta kama ba ba da dai bane a musulunci mu musulunci ana ma zagin kowa da kowa Allah ya ce baya tare da mu duk wanda baya girmama manya ko ba tausayin kanana a ga an gama ko a ga karshen fasaha kenan an dunkula magana an rufe ta duk wanda baya tausayin kankani wanda ka fi shi baka tausayin sa ko ba ka girma wanda ya fika to ba ka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowane irin fanni to haka kai da addinin ka karkar da kai wannan ina kai na rajin wani ka ji da kanka kawai Allah ya samu dace yace to eh talqu wa tani ghayra mutatafi tani yace karfi guda biyar na biyun nan babu da yake tsakanin su san mutum dubu nan mutum ɗari uku akwai haɗi babu haɗi mutane sama da su uku saboda ka babu ba da tsakanin su na ba ta an gane yace wala fil adabi la fil adabi babu haɗi a wurin adadin su wal udda babu haɗi a wurin ƙarfin makaman su da makaman su da yawan su ba su da haɗi nan mutum ɗari uku da goma sha kan mutum dubu nan gaba ɗaya daukin su ma guda biyu laƙumi saba'in kan kuma doya kan su ma ɗari laƙumi ɗari shida to haga ai hadin ba babu ai babu hadi ai yace wala alla hadha huwa alladhi ja'ala ba'd as-sahaba la yara mulaqata mushrikina kama qala ta'ala malaka sa mai yuwa wannan ne yasa wasu daga cikin sahabbai su ba su ga suna ganin cewa bai kamata a ji yaki ba a farkon lamarin kenan ko domin sun ga cewa to waɗancan mutum dubu ɗaya mu ɗari uku na za mu iya yaki da su sai suka ba da shawarar cewa su ba sa shawara a je a yaƙi. To amma daga baya da suka fahimci cewa ga abin da manzon Allah ke so kuma ga abin da manyan sabbin suka faɗa sai kowa ya sallama ya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace dan Allah da haka ne ma Allah sai ba da labarin yace kama aka zaka rabbuka min baitaka bil haqi wa inna fariqan minal muslimina minal mu'minina la karihun kamar da Allah ya fito da kai daga gidanka a bisa gaskiya a wannan yanayin kuma wasu daga cikin mumilai ba su so a fito a yaƙi ba su ba ra'ayinsu bane a yaƙi da musu ganin mutum ɗari uku da goma sha uku sun fuskanci mutum dubu ai adadin kaga tsakanin nisan da yawa ina fata an gane ya ce wani ne idan lokacin haƙi ba da ma ta bayyana ta ma ta annama ta bayyana ta hanyar zuru yace suna jayayya da kai akan cewa su ne ba sa so a ce an yi sarki ciwon ka da ke kamar kana dan cikin zuwa mutuwa da ka dauka a rasu saboda kuma kusa abin a kwakwalwa ne kadai ba sa mu sani taimakon Allah ba ai kusan haka ne mutum dubu daya da kayan yaƙi ko ɗari uku ai ina ku ina su ai kamar ka ta kawai a ji a mutum amma da yake wannan imani ne ko manzon Allah ne Allah ya kawo ɗaukin sa kuma da mu karanta kafi da muna rayi cewa da Allah ya kawo ɗauki a yakin Badar amma ba da haka ba ai tsakanin nasu ba ba haɗi amma da ke Allah ya shiga cikin lamarin ya kawo ɗauki sai aka ci nasara gagaruma a kansu an kashe akalla kusan mutum saba'in na Qurayshawa kuma aka kama mutum saba'in a matsayin fursunan yaki kaga wannan ba karamin taimako bane daga Allah subhanakallahu wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله